الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda a cikin falalarsa da rahamarsa ya sake jan kwanakinmu zuwa cikin wannan wata mai albarka watan ramadan alhamdulillah yau ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana shida, wadda haka ɗaya ga watan uku biyar meladiya alhamdulillah cikin yardan Allah yau za mu fara gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallacinmu mai albarka na masjidul da'awa a nan cikin babban birnin yakubu to mun gode Allah kamar yadda gabatarwa ya gabata muna da darussa guda biyu a kowane rana na tafsirin alkur'ani akwai darasinmu na s19 wadda muke gabatar da shi bayan sallan asubahi wadda yau mun gabatar da shi da izinin Allah so sai kuma darasinmu da za mu ci gaba da gudanarwa a daidai wannan lokaci insha Allah a wannan masallaci na masjidun da'awa daga karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi in Allah ya yarda muna roƙon Allah isa albarka cikin wannan majalisi namu Allah ya tabbatar da mu akan alkhairansa waɗannan haɗuwa da muke yi Allah ya sa haɗuwa ne da zai tike har gidan aljanna laifuffukanmu Allah ya yafe mana ayyukanmu na alkhairi Allah ya karɓa mana ya sanya mana cikin mizanin ayyukan da za mu amfana ranar alkiyama watan ramadan dama ce da ba kowa ke samun ta ba sai wadda Allah ya nufi shi da alkhairi mu yi ƙoƙari mu yi amfani da wannan damar mu yi ƙoƙari mu yi amfani da wannan dama mu ribaci dukkan alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin wannan watan ga wadda Allah ya riskar da shi wannan watan Allah ya samu dace tafsirinmu na bana za mu karanta suratul ankabut suratul ankabut sura ce makiyya tana ɗauke da darussa masu yawan gaske tana ɗauke da darussa wadda ya zama dole kowane musulmi a ce ya siffanta da irin waɗannan darussa shi alƙur'ani aike ne da Allah ya bayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo ma al'ummarsa aike ne wadda ya shafe ni ya shafe ka ya shafe mu ya shafe ku ya shafe ni ya shafe ki saƙo ne da Allah ya aiko da shi zuwa ga bayinsa ka yi ƙoƙari ka san wannan aiken kafin ku haɗu da Allah aika ya bayar a kawo maka ka yi ƙoƙari ka san abin da wannan aike yake ɗauke da shi kafin haɗuwanku domin waɗansu sai lokacin haɗuwansu da Allah tukunna suke tuna ashe ma an aiko da kaza da kaza da kaza suratul ankabut yana daga cikin manyan darussan da take ɗauke da shi shine cewa sunnar Allah ce a rayuwa Allah baya barin bayi babu jarrabawa musamman waɗanda suka amsa imani sunnar Allah ce a rayuwa kaga akwai bukatar kai musulmi da kai imani da Allah ka san wannan tsari ne da Allah ya ajiye na yadda zai mu'amalanci bayinsa musamman waɗanda suka ce sun yi imani su musulmai ne to akwai jarrabawa akwai jarrabawa wannan tsari baya canzawa ta hanyar wannan jarrabawa bayi sukan kai tudun mun tsira ko da a rayuwar duniya ne mutum bayi kaiwa zuwa ga wata nasara sai bayan ya ci jarrabawa idan aka ce wannan likita ne Allah kaɗai ya san iya jarrabawan da ya kafin ya samu wannan dama idan ofis ka ga mutum a zaune a ofis ɗin kafin ya shiga ya sha intabiyu ya sha abubuwa da yawa na gwaje-gwaje wadda kafin ya isa zuwa ga wannan dama saboda ka duk wata dama duk wata daraja duk wata ɗaukaka da Allah zai sanya bayi a ciki ko a kai to yakan yi jarrabawa kafin isa zuwa ga wannan matakin sannan ta hanyar jarrabawa ake tantance nagartacce da wadda ba nagartacce ba suratul ankabut ta yi magana akan duk wadda kaga yana aikata wani aiki wa kansa yake aikata duk wadda kaga yana aikata wani aiki malam yana daga cikin manyan ayoyi a ƙur'ani wadda suke taɓa rai shi ne ka ji Allah na cewa duk abin da ka yi makanka ka yi wa duk abin da ka yi makanka ka yi wa duk abin da ka yi makanka ka yi wa suratul ankabut yana daga cikin darussan da take dauke da shi shi ne magana akan kyautata mai iyaye kulawa da iyaye kulawa da iyaye girman hakkin iyaye yana daga cikin wadda ya ribaci rayuwarsa rayuwa ta yi albarka shi ne wadda ya kyautata wa mahaifansa iyakan kyautata domin sun kyautata maka iyakar kyautatawa inda a ce uwa ba ta da wani abu da take bin ka bashi sai kawai zama da ta yi a gidan aure ta haife ka ta gama komai inda ba ta danna zuciyarta ba ta haife ka a layi da ba ka da harshen da za ka ɗaga ka yi magana a cikin al'umma wataƙin lokacin da ta samu cikinka har zuwa lokacin da ta haife ka ba daɗi take ji na zama a gidanku ba wannan ado ne suratul ankabut ta yi magana akan waɗanda suke da'awar imani a baki amma bai shiga zuciyarsu ba munafurci kenan to duka na daga cikin hikimar jarrabawa da Allah ke sa wa bayi shine domin a tantance a tantance shi addini ba ya ginu bane kawai akan magana ya ginu ne akan furuci da aiki da ƙuduri imani ya ginu ne akan furuci da aiki da ƙuduri me ka ƙudurce me ka furta wani aiki kake sannan Allah ya ba mu misali na al'ummomin da suka shuɗe annabawa da al'ummominsu da kuma irin abubuwan da suka faru da waɗannan al'ummomi waɗanda suka yi imani sun rayu a cikin nasara waɗanda suka kafirce suka butulce sun rayu a cikin hasara sun kuma mutu a cikin hasara wannan kaɗan ne daga cikin darussan da suratul ankabut take karanta su ubangiji ya ba mu dama na karantawa da fahimta kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta Allah ya muku albarka to sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim الإسلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله مدaukakin sarki yace alif lam mim waɗannan harufa ana ce musu alhuruful muqatta'a waɗannan alhuruful muqatta'a Allah ya bude farkon waɗansu surori kusan guda 28 da su a cikin alkur'ani malamin tafsiri sun tattauna waɗannan alhuruful muqatta'a me ma'anarsu wani saƙo suke ɗauke da shi malamai sun yi maganganu daban-daban kuma maganganu da dama waɗansu su ce alhuruful muqatta'a sunaye ne daga cikin sunayen Allah waɗansu su ce alhuruful muƙatta'a sunaye ne na waɗansu surori ko sunaye ne na surorin da suka bayyana a cikinsu malam aminu muhammadu aminu shankiti shankitin ƙur'ani ya ce alhuruful muƙatta'a ba su da wani saƙo ko ma'anin da za a ce ga fassararsu ya ce amma dai suna da saƙon da suke ɗauke da shi shi ne bayyanar da mu'ujiza na alƙur'ani bayyanar da mu'ujiza na alƙur'ani ya ce domin duk lokacin da kaga wani wata sura daga cikin surorin alƙur'ani an buɗe ta da wani harafi ko irin waɗannan harufa na alhuruful muƙatta'a to za ka ga ayar da take biyo bayan waɗannan alhuruful muƙatta'adin suna magana ne akan alƙur'ani ko wani saƙo da yake isar da wani ma'ana na alƙur'ani kamar a ce yasin sai a ce wal ƙur'anil hakim yasin wal ƙur'anil hakim kamar a ce sad sai a ce wal ƙur'ani da zikir
والقرآن ذي الذكر كما رأتي قاف سيأتي والقرآن المجيد
والقرآن المجيد yace to sau da yawa idan aka bude wata sura da waɗannan harufa zaka ga kai tsaye ayar da take biyo bayan waɗannan harufa na magana ne akan alqur'ani ko kuma wani saƙo da yake gaskata alƙur'ani kamar yadda za mu karanta a farkon suratul ankabut Allah ya ce a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanu Allah ya ce mutane zato suke a hasiban nasu Allah ya ce mutane zato suke yi tsammani suke yi an yi turaku za a bar su kara zube an ya ƙulu amanna don sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun Allah ya ce ba za a jarabce su ba ma'ana ba za a fitine su da jarrabawa ba Allah ya ce yanzu mutane haka suke tunani haka suke zato haka suke tsammani kawai idan sun ce sun yi imani shikenan sai a rubuta su a cikin mu'minai a ci gaba da ba su sakamako irin sakamakon mu'minai wa hum la yuftanun Allah ce jarrabawa ba za ta barbara ta bijiro ba wala qad fatanna alladhina min qablihim Allah yace ai hakika mun jarrabci mun fitini waɗanda suka zo kafin su ma'ana mun jarrabi al'ummomin da suka zo kafinsu fala ya alaman na sadaku Allah yana kawo jarrabawan ne don ya bayyanar da wadda suka yi imani na gaskiya wala ya alaman nalkadibin kuma ya bayyanar da waɗanda suka yi imani na ƙarya jama'a muna ji? a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanu Allah ya ce yanzu mutane ji suke yi tsammani suke yi kawai za a bar su sakaka kowa yayi yadda yake so saboda sun ce sun yi imani Allah ce bara a jarabce su ba Allah ya ce ai ba haka nake yi ba walaqad fatanna alladhina min qablihim Allah ya ce mun jarabci waɗanda suka zo kafin su ma kamar wani ne ya ce Allah to me yasa kake jarraba wannan Allah ya ce fala ya alaman nan lahu lalzina sadaku domin Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi gaskiya cikin imaninsu wala ya alaman nan kadibin kuma Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi ƙarya a cikin imaninsu addinin musulunci addini ne da wadda zai rabauta da shi shine wadda yake yinsa da gaske wadda yake yinsa da gaske saboda ka abu na farko 'yan uwa jarrabawa suna ce ta Allah tsari ne na Allah dukkan mu'minai Allah ya yi alwashi sai ya jarrabe su hikimar da take cikin jarrabawar shine Allah ya bayyanar a tantance waɗanda suka yi imani na gaskiya da waɗanda imaninsu ba na gaskiya ba kamar yadda muka faɗa ai jarrabawa dama gaba ce da take bambance tsakanin nagartacce da gurbatacce Allah ya ce makan Allah liyazara almu'minina ala ma antum alayhi
حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله يتي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يتي أي بزيوبا Allah ya bar ku a yadda kuke, ya bar mu'minai a yadda suke haka kawai ana zaune. Allah ce hatta ya mizal khabisa min at-tayyib. Har sai Allah ya ware nagartattu daga kuma gurbatattu. Ma kana Allah li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi. Allah ya ce ba zai yiwu ba. Allah ya bar mu'minai kawai a yadda kuke ana haɗe ana zaune ana tafiya tare a ce kawai to a tafi duka haka mu'minai ne Allah ya ce Allah baya haka hatta yi mizal khabisa min at har sai ya ware gurbatattu daga cikin ki nagartattu mun ji yadda ake jarrabawa da haka Allah ya yi ta sako jarrabawa munafukai suka yi ta fita daga tawagar mu'minai munafukai suka yi ta fita daga tawagar mu'minai to amma dai ka sani cewa Allah bayi taɓa barinka a haka dole jarrabawa za ta zo jarrabawa sai ta zo jarrabawa sai ta zo ba a shiga aljanna sai an ma jarraba ba a shiga aljanna sai bayan ka ci jarraba am hasibtum أم حسبتم تدخلوا الجنة.
أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah madaukakin sarki yace am hasibtum an tadkhulul jannata Allah yace yanzu kuna zato ne haka kawai za ku yi tururuwa ku je ku shiga aljanna Allah ya ce haka tunaninku yake ka zo ka yi sallah ka yi azuminka ka ce kai musulmi ne kai mu'mini ne kai ahalus sunna ne Allah ya ce to haka kawai ba jarrabawa sai ka je ka wuce ka shiga aljanna ba zai yiwu ba am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum Allah ya ce yanzu zato kuke yi tsammani kuke yi za ku ɗunguma ku wuce ku je ku shiga aljanna Allah ya ce tun irin abin da ya samu waɗanda suka gabace ku bai same ku ba kamar wani ne ya ce Allah me ya same su Allah ya ce masatumul ba'sa talauci matsatsi kuncin rayuwa Allah ya ce ya shafe su ta hanyar jarrabawa da muka musu wadarra da cututtuka da matsaloli da suka addabe su wa zulzilu Allah ya ce an girgiza su da manyan jarrabawa hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har takan kaima saboda zafin jarrabawa manzon kansa da al'ummarsa waɗanda suka yi imani da shi suna cewa mata nasrullah yaushe taimakon Allah zai so yaushe za mu fita a cikin wannan yanayi na rayuwa ala Allah ce ku saurara ku ji inna nasarallahi qarib nasarar Allah tana kusa jarrabawa ya kusa ya kare yanzu ka kalli fiskoki guda biyu fiskar farko Allah ya ce yanzu kuna tsammani don kun ce kun yi imani za a karbi imanin ku a rubuta ku a cikin mu'minai Allah ce ba a muku jarrabawa ba na biyu sai ya ce yanzu kuna tsammani za ku shiga aljanna Allah ce ba a muku jarrabawa ba ya kamata kowane musulmi ya tsaya ya yi nazarin waɗannan gaɓoɓi game da maganin jarrabawa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya atikum mafalul ladina kalaw min qablikum Allah yace yanzu kuna zato kuna tsammani za ku je ku shiga aljanna walamma ya atikum mafalul ladina kalaw min qablikum tun bai cin muku ba ba ku hadu da jarrabawa ba irin jarrabawar da ta shafi waɗanda suka zo kafin ku masatumul ba'sa Allah yace sun gamu da talauci da matsatsin rayuwa wadarra da cututtuka wa zulzilu sun fada cikin masifu da jarrabawa na tashin hankali hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har takan kaiwa manzonsu da su waɗanda suka yi imani suna cewa yaushe ne nasarar Allah za ta zo ma'ana yaushe ne wannan jarrabawa za ta zo ƙarshe jama'a mun fahimta kenan ka fahimci Allah ya ce ba za ka shiga aljanna ba sai ka haɗu da jarrabawa a wata aya Allah ya sake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين nan ma Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata Allah ya ce yanzu kuna zato za ku shiga aljanna haka kawai za a bude kofar aljanna ku wuce ku je ku shige aljanna walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum tun Allah bai bayyanar da masu jihadin cikin ku masu faɗi tashi don ganin addinin Allah ya ci gaba ba wa ya'lamu sabirin kuma ya ga masu haƙuri akan yaƙi don ɗaga kalmar Allah ya bayyanar da masu haƙuri wajen juriya da hidimar addini da tabbatuwar imani Allah ya ce yanzu kuna ji ba wannan jarrabawar haka kawai za ku shiga aljanna a wani gusa ya rantse ya ce wala nabuluwan nakum hatta na'lama almujahidina minkum حتى wasabirin نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Allah ya ce wala nabuluwan nakum Allah ya ce wallahi zan jarabce ku kun ji Allah ya yi rantsuwa ko wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum Allah yace har sai mun bayyanar da masu jihadin cikinku masu yaƙi masu aiki don daga kalmar Allah wasabirin da masu haƙuri wajen riko da addinin Allah wa nabluwa akbarakum Allah yace kuma zamu jarabci halayenku ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza Allah ce duk waɗannan maganganun Allah ce za mu jarabce ka da su ‘yan uwa muna fahimta? shi wannan jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai yi wa mu'minai ya shafi nau'i-nau'i na jarrabawa shi yasa wani bu sai kaji Allah yana cewa wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi ne ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Allah yace wala nabulu wannakum Allah yace wallahi zan jarabce ku wato kaga maganan jarrabawa ba karamar magana bace a musulunci yau duk kankantan jarrabawa da mutum ya samu kanshi sai kaga ya tada duniyarsa musulunci baya yiwuwa sai da jarrabawa harkar imani baya yiwuwa sai da jarrabawa duk waɗannan ayoyi da muke karantawa ubangiji cewa yake yi ba da ka taɓa alaƙa da shi ka rabauta ba Allah ce sai bayan ka ci jarrabawar idan kai ka ɗauka surutan da kake yi da bakinka shi ne mafita gare ka to surutanka akwai jarrabawa a kansu imaninka akwai jarrabawa a kan shi inda ka dosa akwai jarrabawa a kai me yasa Allah ce duk al'ummomin da suka shuɗe sai da aka musu wannan jarrabawar Allah ce kuma ba a shiga aljanna sai an ci wannan jarrabawa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi Allah yace zan jarabce ku da wani abu na al'amarin tsoro da tashin hankali a samu fitintinu a samu rigingimu a samu barazana daban-daban walju Allah ce kuma zan jarabce ku da yunwa wata jarrabawar in ta zo ta fari ne jarrabawar in ta zo ta ɗaukewar ruwa ne in ta zo na shiga matsatsi da kuncin rayuwa ne wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqasin min min al-amwal da kuma tawayar dukiya a samu kariyar tattalin arziki wanda yafi karfin miliyan 100 miliyan 1 tafi karfinsa wa naqsin min al-amwali wal anfus da rasa rayuka wa thamarat da rasa 'ya'yan itatuwa fari annoba yazo ya lalata abincin mutane Allah ce wa bashir sabiri Allah ce amma kai bishara wa masu haƙuri da kuma cin jarraba wasu yanzu Allah ya gaya mana bayan imani bayan mun ce mun yi imani akwai jarrabawa ya kuma gaya mana ba za mu shiga aljanna ba har sai mun ci jarrabawa ya kuma gaya mana wannan tsari ne nashi tun tuntuni haka al'amarin yake tun al'ummomin da suka gabace mu Allah na jarabtarsu muminai da manzanninsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ashaddun nasi bala'an al'ambiya wadda suka fi tsananin shiga bala'i da jarrabawa a rayuwa annabawa sa'ad ibn abi waqqas yace ni na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu bala'an yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane suwa suka fi tsabar shiga jarrabawa a rayuwa qala sai annabi yace al-anbiya annabawa thumma al-amsal fal-amsal ma'ana thumma salihun fasalihun daga annabawa manzanni sai salihai sai salihai sai mutanen kirki gurgudun addininka gurgudun karfin imaninka gurgudun jarrabawarka kaga ko dole na annabawa da manzanni yafi yafi zafi al'ambiya annabi ya ce wadda suka fi tsananin fiskantar jarrabawa annabawa sun mal'amsal fal'amsal sai kuma wadda suka bi hanyarsu mutanen kirki su ma na bayansu su ma na bayansu su ma na bayansu yubtalar rajul ala hasbi dini annabi ya ce ana jarabtan bawa gwargwadon addininsa fa'in kana fi dinihi sulban fa'in kana fi dinihi sulban idan cikin addininsa wato na da ƙarfi yana da riko da addini imani ya yi kyau ya samu tabbatuwa ishtadda bala'u annabi ya ce sai jarrabawarsa ta tsananta tafi na kowa wa in kana fi dinihi rikka annabi ya ce in kuma addinin san soko-soko ne ubutuliya ala hasbi dinihi shi ma sai a mai jarrabawansa gwargwadon addininsa duk jarrabawar da kaga an yi kowa ana mishi ne gwargwadon karfin addininsa wani za a jarabce shi da konewar mota kawai zai ji zafi ne motarsa ta kone ta kone amma ta iya yiwa a satin ya sayi wata mota wani kuma in motarsa ta ƙoni ya karye ke ko jarrabawan wato karka ga irin jarrabawar wannan da wannan ka ɗauka zafin jarrabawar duka ɗaya ne kowa ana jarabtansa ne gwargwadon imaninsa kowa ana jarabtansa ne gwargwadon addininsa amma akwai wadda zai tsallake jarrabawa babu ba wadda zai tsallake jarrabawa ba wadda zai tsallake jarrabawa fahimtar haka yarda da haka ‘yan uwa cewa sunnar Allah ce da ba ta canzawa dole rayuwar mu'mini akwai jarrabawa a cikinta ashe kenan kaga dole ka shirya ma wannan kalubale da farko ba za ka shiga aljanna ba sai bayan cin jarrabawarka ba za ka zama tabbataccen mu'mini ba sai bayan cin jarrabawarka ashe akwai bukata kowane musulmi da ya yi imani da Allah da dukkan rukunin imani ya shirya majarrabawa da Allah zai jarabce shi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gamu da jarrabawa irin jarrabawar da wani ɗabi taɓa gamuwa da ita duk wannan da'awar da ka gani doktor ta hanyar cin waɗannan jarrabawar ne ta kai inda ta kai idan kana aji ɗaya aka ma jarrabawa ka ci sai ka je aji biyu idan kana aji biyu aka yi jarrabawar sai ka je aji uku ba abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bai gani ba inda jarrabawa ce inda jarrabawa ce yana daga cikin jarrabawar da Allah ya ba da labarinta a ƙor'ani wadda ta ɗaga hankalin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abin da ya faru da shi a ahza gangami kafirai suka yi abinda suka sanya ma kansu waɗanda ake so su yi a takin madina ana son sojoji da kakku guda dubu goma duk wannan shirin an yi shi annabi da sabai ba sun da shi ana son sojoji dakaru waɗanda da su iya kutsawa duk inda za a kutsa ana so a ƙasa a yi rina wa madina aƙalla ana son mutum dubu goma a ƙasa sahabbai ba su yi aune ba kawai suka ga ruwan kafirai kamar an zubo su daga sama Allah sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك هنالك ابتلي ابتلي المؤمنون المؤمنون وزلزلوا وزلزلوا زلزالا زلزالا شديدا.
شديدا Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah uzkuru ni'matallahi alaikum Allah ya ce ku tuna ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su akan ku iz ja'atkum junudun Allah ya ce lokacin da waɗansu rundunoni suka zo muku fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha Allah ya ce muka tura musu wata iska da kuma waɗansu rundunoni wadda ku ba ku gansu ba. If ja'ukum min fauƙikum wa min asfalaminkum, Allah ya ce ku tuna lokacin da waɗannan abokan gaba suka zo muku ta samanku da ta ƙasanku, gabar da yamma haka suka yi rina wa Madina. Ga su a bayan gari, ga banu ƙuraiza a cikin gari sun warware alkawari izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzagatil absaru Allah yace ku tuna lokacin da idan duna suka karkata ma'ana hankali ya tashi wa balagatil qulubul hanajira zukata suka hauro makoshi ma'ana zukata suna bugawa sama sama wa tazunnuna billahi zununa Allah ya ce har kuka fara zace-zace game da Allah ba shi bane a watar aya ce hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah shin za mu fita kuwa ba za mu fita ba yaya za a yi Allah sai ya ce hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce to a wannan bigiran muka jarabci mu'minai Allah ya ce wa zulzilu muka girgiza su aka jijjiga su zilzalan shadida jijjigawa mai tsanani jarrabawa ta zo ko ba ta zo ba to duka bi annabawan da manzannin nan ka kalli irin jarrabawa da suka fuskanta jarrabawa na barazanar kisa wannan kudin goro ne duk wani annabi ko manzo sai da aka mishi wannan barazanar wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhu برسولهم ليأخذوه Allah yace wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu liya'khudhuhu bi ma'ana liyaqtuluhu kowace al'umma sai da ta yi yunkurin kashe annabinta to bayan wannan ka dubi irin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam matsalar da ya samu tun daga gida matsalar ta fantsama a cikin gari ƙarshe aka jama annabi Ibrahim layi mahaifinsa sai da ya ce mishi ka zaɓa ko barin gari ko kisa la'illam tantahi قال la'arjuman أراغب naka
أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا wannan aƙida taka abinda ka zo da shi dinnan la'illam tantahi in baka hannu ba in baka daina ba la'arjuman naka ai la'akatulan naka kai dai ƙarshe ce mishi wajurni maliya ya ce ka je ba na son in sake ganin fiskarka ka tafi abunka ka tafi abunka uba mahaifi ana cikin wannan tafiyar bayan ya je ya haifi annabi ismail sai da shekarun girma suka cin mishi annabi ibrahim bai haihu ba ya kusan shekara 100 kafin ya samu haihuwa shi ne alhamdulillahi lalazi wa habali alal kibar ismail wa isa لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa isaac yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani haihuwa akan tsufana ya bani isma'il ya bani isaac inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji na mai amsa addu'a ne akan tsufa ya haife su da ya haifi annabi isma'il kuma ya kai shekara goma sha uku kafin aka aka samu annabi isaac saboda ka shi kadai ne ka tuna mutumin da ya kai shekarun tsufa tukunna ya haihu ya haifi ɗa namiji tun daga kan haihuwansa haihuwan ya sake tsayawa aka shekara goma shekara sha ɗaya shekara sha biyu wannan ɗan da shi kadai ne to kuma yana tare da ismailin allah ya mishi umarni ce a yanka shi
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين Allah ya ce, falamma balaga ma'ahus sa'aya, sai da annabi Ismail ya kai duk inda annabi Ibrahim zai tafi tare da su tafi in aiki tare da su tafi kaga ai ya taso. ya kwanta bacci sai ya ga a cikin baccin an ba shi umarni ya yanka ismail su kuma mafarkin annabawa da manzanni gaskiya ne bayan ya tashi sai ya kira ɗansa annabi ismail ƙala ya bunayya ya ce mishi ya kai dana inni a rafil manam na gani a cikin bacci anni azbahuka ina yanka ka wannan mafarki umarni ubangiji ya banna yanka ka fanzur ma za tara me ganinka ƙala ya abata ya ce ya baba if al mata umar zartas da abin da ubangijinka ya baka umarni satajiduni insha Allah minas sabirin yace insha Allah zaka sami cikin masu hakuri Allah yace falamma aslama lokacin da su biyun suka sallama annabi Ibrahim ya mika wuya zai yanka wannan ɗansa guda ɗayan annabi Ismail annabi Ismail ya mika wuya a yanka shi wa tallahu lil jabin ya kifar da shi akan goshi yadda ake kwantar da abin yanka wana da yana an ya ibrahim Allah ce sai muka kiraye shi muka ce ya ibrahim adi saddaqata ru'ya ka gaskata umarnin da muka baka a mafarki inna kadhalika najzil muhsinin haka nan muke saka mu waɗanda suke ko suka kyautata inna hadha lahuwal bala'ul mubin Allah ya ce wannan jarrabawa ce babba jarrabawa ce kuma jarrabawa ce malam haka tsarin musulunci yake idan dai baka shirya mu jarrabawa ba to ba wannan addinin kake so kai ba ba wannan addinin kake so kai ba irin su annabi ayyub jarrabawa na jinya a wannan jinyan 'ya'yansa duk suka ƙare a wannan jinyan dukiyansa duka ta ƙare sai da annabi ayyub ya rasa waye zai zo ya zauna a kusa da shi banda matarsa guda ɗaya daga baya Allah ya yi tashe shi ya ba shi lafiya ya dawo mai da dukiyarsa ya ba shi zurriya dama jarrabawa ce nan ma da annabi ibrahim ya kwantar da ismail falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim kad saddaqata ruya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha la huwal bala'ul mubin Allah ce sake shi ya tafi abun sa dama jarrabawa ce jarrabawa ce wannan ita ce hanyar da dan aljanna yake shirya mata komai zai iya zuwa zaka ji ana wala qad fatanna sulaimana wa zanna daudu annama fatannahu jama'a muna fahimta shi musulmi haka yake rayuwa shi yasa daga cikin rukunin imani da aka wajabtar mana sai mun yi imani da su kafin imani mu zama imani akwai gaskata yarda da kaddara mai daɗi da maras daɗi mai daɗi da maras daɗi haka mu'mini yake rayuwa Allah ya ce to ba za a bar ku kara zube ba ba za a bar ku babu jarrabawa ba don kun ce kun yi imani Allah ya ce har sai an tantance domin waɗansu imanin ai a baki ne idan ba jarrabawa ai ba za a iya tafiya a matafiya ɗaya ba shi yasa zaka ji Allah a Qur'ani na cewa gominan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce ma hum bimu'minin amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke ta mun yi imani da Allah da ranar ƙarshe Allah ya ce amma ba mu'minai bane to ta ina ne suka zama ba mu'minai ba jarrabawa idan zakin baki ne ai kowa zai a suratun nur Allah ya ce wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين Allah ya ce wa ya ƙuluna amanna billahi wa bin rasuli Allah ya ce suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ata'ana suka ce kuma mun yi da'a mun ji mun bi to wannan kan ba da baki ake faɗa ba wa ya ƙuluna amanna billahi wa bin rasuli wa ata'ana Allah ya ce suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mun ji mun bi Allah ce thumma yatawalla fariqun minhum min ba'd zalika bayan wannan furucin da shahadar Allah ce waɗansu daga cikin su sai su bijire wa ma ulaika bil mu'minin Allah ce to wannan wanda suka bijiran ba mu'minai bane amma ina dai sun faɗa a bakin su kamar wani ne ya ce to Allah me yasa su ba muminai ba ne kuma wace irin bijirewa suka yi Allah ya ce wa idha du'u ilallahi wa rasulihi li yahkuma bainahum idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzonsa yayi hukunci a tsakaninsu idza fariqun minhum mu'ridun Allah ce sai kaga waɗansu suna bijirewa jama'a mun fahimta yayi za a gane imanin ba na gaske ba ne Allah ya ce idan aka ce su tsaya akan hukuncin Allah da manzonsa to nan ba da su bi ba wa in yakun lahumul haqu idan kuma su suke da gaskiya ko haƙƙi ya atu ilaihi mus'inin za su zo cikin miƙa wuya kenan musulunci ayoyin Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna mu'amala da su ne gurgurdan maslaharsu gurgudun maslahansu Allah shi ya yi umarni a bi manzon Allah alaihi salatu wassalam Allah shi ya yi umarni a tsaye da sallah Allah shi ya yi umarni a saka hijabi Allah shi ya yi umarni a ƙauracewa alfasha to idan aka ce ku zo ga hukuncin Allah da manzon Allah to agun ba da su bi wannan hukuncin ba to wancan furucin baya wadatarwa matukar akwai bijirema hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a muna fahimta amma idan su ne ayar za ta amfane su ko za ta goyi bayansu ko za ta ba su haƙƙinsu to nan za su riƙe ta hannu biyu jama'a mun fahimta saboda nan suna da bukatarsu a kai to shi kuma Allah ana sallama mishi ne a miƙa wuya gaba ɗaya gaba ɗaya ɗau'an aukar han abun ya maka ko bai maka jama'a mun fahimta? Allah ce to waɗanda suka yi wannan furucin suka bijire ma hukuncin Allah da manzonsa Allah ce ba mu'minai ba ne kenan kaga furuci dole ya dace da aiki da furuci da aiki dole su dace da ƙuduri shine aƙidar mutum da take cikin zuciyarsa saboda ka uwa masu albarka Allah ya ce a hasiban nasu an yi turako an ya kulu amanna wa hum la yuftanu Allah ya ce yanzu mutane suna ji za a bar su a ce to kowa mumini ne kowa ya je ya shiga aljanna saboda kawai sun ce sun yi imani ba za a jarabce su ba Allah ya ce ai ba haka nake yi ba wala kadi fatanna alladhina min qablihim Allah ya ce na fitini na jarabci waɗanda suka gabace su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu kuma domin Allah ya bayyanar da wadda suka yi imani na gaskiya wala ya'lamanna alkadhibin kuma ya bayyanar da waɗanda suka yi imani na ƙarya jama'a mun fahimta to sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk